صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كذب الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة نجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقي وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذ والذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد يوم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a kamar yadda muka saba da mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wani masallaci mai albarka kofar gidan mai girma sarkin damba bayan da allah maɗaukakin sarki ya mana bayanin abubuwan da ya haramta na alfasha wanda yake a fili da wanda yake a boye da zalunci da aikin sabo da kirkirawa allah maɗaukakin sarki ƙarya wadda wayannan su ne asasin ginuwan al'umma akan zaman lafiya to sai Allah wadda kuke sarki ya ci gaba da ba mu labari cewa likulli ummatin ajalun Allah wadda kuke sarki ce wa likulli ummatin ajalun kowane al'umma kowace al'umma ai in an ce al'umma anan ana nufin karnin wajeli wato karni guda ko kuma jaili guda jail shine wato kenan generation generation yanzu ka lura a wayance generation na iyayenmu kusan ya kare wadda suke dare a cikinsu ma za ka ga wato kenan rawar da suke takawa cikin al'umman ba ta da yawa yanzu wannan zamani ya zama generation namu suna su ya tafi sannan za ka ba mu ɗan ƙarfin lokaci namu generation din shi ma zai zo ya tafi sai kuma na bayan su taso haka su ma su gama nasu sai su tafi sai na bayan su taso wani shi ne ake kiransa jail yana ce karni kuma shekara ɗari daga shekara ɗari baya zuwa yanzu karni guda daga yanzu zuwa shekara ɗari gaba karni guda hakan nan karni karni to idan mun ɗauke shi a ɗaya daga cikin waɗannan ko dai jailin ɗin ko kuma karni to za ka samu kowanne daga cikin waɗannan yana da ajalinsa ma'ana yana da duration lokaci da Allah maɗaukakin sarki ya yanke masa wato kina wanda ba zai iya wucewa wannan ba aiwai abinda ake nufi shine suna da miqatuhum muqaddar lahum iyaka zamanin da aka kaddara musu idan mun dauke shi wato kinan a hanya mai fadi idan kuma tuke kowanne ɗaya daga cikinmu yana da nasa ajalin ai yana da iyaka lokacin da zai zo ya taka rawarsa wa mal mar'u illa kal hilali fadauhu yuwafi tamama shahri suma yagibu dan adam in kana son ka kwatanta shi ka kwatanta shi da jaririn wata haskensa lokacin da wata zai da kyar za a ganshi yana tafiya yana tafiya yana tafiya yana tafiya har zai je daren goma sha hudu sha biyar sha shida ya gama cikewa haskensa sai ya fara yin baya baya baya baya karshen wata ya ɓace saraka ka dan adam yake lokacin da ka fito da kyar ake ake rike mutum haka haka har ya wayo har ya kai matsayin da kuma al'umma za ta san da zamansa ya taka rawar da zai taka sannan lokacinsa ya wuce kuma yana da sauran rai sai rika yin baya baya baya baya baya baya har lokacin da wato kenan zai kare to wannan Allah ba da kuki sarki ya kwatanta al'umma a haka ya kwatanta kuma wato kenan ɗaiɗaikun mu a hakan nan kowa yana da iyaka nasa lokacin da haka iza ja ajaluhum duk lokacin da ajalinsu ya zo shi la takiruna sa'atan ba a jinkirta musu wato kenan ko da awa daya wala yasaddimuna ba kuma a gabatar musu da su kafin awa ɗayan kaga kenan sannan Allah madaukakin sarki sai ci gaba da inzari yana jan hankalin mutane cewa in lokaci ya zo babu jinkiri ba za a gaggauta maka ba ba ko me yana dan a rubuce kafin ka zo ka ga iyaka shekarun da zaka yi da watannin da zaka yi da abincin da zaka ci da abin da zaka mallaka da sauransu duka da numfashin da zaka yi da inda zaka taka duka a rubuce suke kullum kai daya za a yi minus kullum kai daya za a yi minus ba za a gaggauta maka ba har sai ka je bakin gabar sai ka je bakin gabar baina jawadul mar'i yadurna wa hu la yajuzuhu iz hallahu wa tamil hadi kana cikin kwakwakwa ka buga nan ka buga can sai ka ganka a bakin ga kabari an zo an ajiye kawai su a dauka a mika ciki a turbude a yi gaba to da haka yanda al'amarin yake tafiya kenan sannan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da wazi ke cewa ya bani adama ya ku ƴaƴan adam in ma yati yanakum rusulun minkum in dai lokacin da aka ce manzanni daga cikin ku sun zo muku ya kusuna alaikum ayati za su rika karanta muku ayoyi na to duk lokacin da haka ta faru fa manittaka duk wanda ya bi Allah da takawa wa aslaha yayi aiki wanda yake mai kyau kullun aƙidarsa shine gyara don Allah ce wa sulhu khair a daidaita a daidaita shi kullum aikinsa shine a daidaita aikinsa mai kyau yayi ko to wannan falakahun alaihim walahum yazununa babu tsoro a gare su wato kenan babu kuma wato kenan razani a zakar babu bakin ciki la khawfun alaihim babu tsoro a gare su cikin abin da za su fuskanta na tashin alkiyama ba kamar zaka ta ba ba tsoron muke ba muna tsoron kar mu mutu muna tsoron kaza da kaza da kaza to babu tsoro a gare su duk wanda ya islahi a rayuwarsa Allah madaukakin sarki yuhibbul muslihina yana son masu gyara masu yin abu mai kyau a kowane lamari to duk wanda yake zama wannan shine akidarsa to kar ya ji tsoron mutuwa babu tsoro a gare su wala hum yahzanu babu kowa bakin cikin abin da suka bari ƴaƴanka da matanka da sauran abubuwan da ka bari gonarka dukiyarka shagonka da sauransu duk irin waɗannan abubuwa din babu babu babu kin ciki dangane da barin wannan saboda zaka tafi zuwa ga abin da ya fi shi na biyu kuma Allah madaukakin sarki zai kula da zuriyar taka ma dama wato kinan ka rayu akan hanya wadda take mafi kyau saboda haka Allah madaukakin sarki yana ba su kamar bishara da kwantar da hankali ma dama sun rayu abin nan kenan kuma lokacin da manzanni suka zo musu sun karba imma ya tiyana kun rusulan minkum kaga rusulan minkum yana jiyar da mu cewa manzannin da Allah madaukakin sarki yake kawowa a cikin mutane ne da mutanen makka suna cewa me yasa laula nuzula alaihi laula ursula alaihi malakun ko me yasa ba za a aiko mazo ba akan wannan ko kuma me yasa ba za a turo mala'ika tare da shi ba liyakuna ma'ahu naziran dan ya zama mai gargadi ya kamata yin annabi sallallahu alaihi wasallam da gaske yake yi in yazo yana wa'azi ga mala'ika a gefe duk abin da ya faɗa mala'ika ce haka ne kuwa haka Allah ne ya aiko shi ana zari ido a mutane kaga zai zama imanin da mutane za su yi imani na dole ne saboda ga ga mala'ika tsoron mala'ika zai sa kowa ba zai yi musu ba amma da Allah ya bar abin haka sai zama an bashi kowa an bashi zabi in ma shakiran wa in ma kafura saboda haka manzanni daga cikin mutane suke wasu kuma suna cewa ma yana nuni cewa kwata-kwata ma Allah madaukakin sarki bai aiko manzanni ba face mutane duk da cewa wata aya tana nuni cewa Allah wa ɗaukaki sarki ce ya macar jini wal insi alam ya tikun rusulun minkum yawa taron mutane da aljanu manzanni suna zuwa daga cikin ku amma abinda malaman tafsiri suka tafi a kansa shine cewa manzanni da Allah yake aikowa a cikin mutane ne su kuma wanda za su zo su karɓa daga wurin manzanni su kai mu mutanen su sune manzannin da ake nufi kamar yadda yake cewa wai sarafna ilaika nafar min al-jinn yastami'una al-qur'ana fala ma hadaruhu qalu ansitu fala ma qudiya wallahi la kawihim munzirin to kaga sai da suka zo suka ji al-qur'ani daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan suka tafi za su yi ma mutanen su gargadi to daidai lokacin da su je su yi ma mutanen su gargadi su ma manzanni ne kenan amma Allah madaukakin sarki yana aikowa manzanni a cikin mutane ne kamar da yake cewa imma yati yannakum rusulun rusulun minkum manzanni daga cikin ku don haka duk wanda ya bi Allah da takawa falakahum alaihim wala hum yahzanun wallazina wallazina kazzabu bi ayatina wa'anda suka karyata ayoyina wastakbaru anha suka yi girman kai akanta ko gabarinta ai kazzaba biha qulubuhum zuciyarsu bata yadda da abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko ba ko kuma ta fahimta wastakbaru anil amali biha suka yi girman kai suka ƙin aiki da ita walaka sabun nar wannan suna ake kiransu yan wuta mafiya kalibin kuma su masu dawama ne wato kina a cikinta ai maki suna za su tabbata fiha a ciki maksan mukhalladan tabbata na har abada haka za su tabbata a cikinta to Allah madaukakin sarki kiyaye mu to mu je فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ذلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين الله بارك فيك يا فمن أظلم ko faman azlamu babu wanda ya fi girman zalunci mimman ya tara alallahi kadiban sama da wanda ya kirkira ƙarya ya gingina wa Allah maɗaukakin sarki Allah bai ce ba ya ce Allah bai aiko shi ba ya ce an aiko shi Allah bai yi umarni ba ya ce Allah ne ya umarni mun karanta a baya yadda suke zuwa sai aikin alfasha su yi dawafi tsirara sannan su ce ai tun da muka samu iyayenmu a kai haka Allah madaukakin sarki yau mu ce wajen na alaiha aba'ana wallahu amarna biha iyayenmu suna muka same su a kai don haka Allah ne ya umarce mu da shi kaga sun yi wa Allah madaukakin sarki ƙarya to haka na a yanzu ma duk lokacin da mutum bai tabbatar da cewa wannan maganar Allah ba ce ya ce Allah ne ya faɗa to Allah maɗaukakin sarki ce babu wanda ya fi girman zalunci sama da wannan auka gaba yi ayati ko kuma a bai ce Allah ne ya faɗa ba amma da aka ce Allah ne ya faɗa sai ya ce ƙarya ne sai ya ce bai yadda ba ai la ahada azlam babu wanda ya fi girman zalunci liman iftara kaziba sama da wanda ya kirkira ƙarya alallahi auka dabi bi ayati yi ma Allah ƙarya ko ya ƙare ta ayoyin Allah almunazzala wanda aka saukar da ita ula'ika wayannan mutanen yana lahum nasibuhum min alkitabi su ma nasu rabon ko nasu kasan zai zo ya same su dangane da al'amarin littafin Allah madaukakin sarki ai Allah ya aiko littafi ko kowa zai samu nasa rabon tsakanin wanda ya bi da wanda bai bi ba sakamakon rabonka ya danganta ga ka bi ko baka bi ba ka yarda ko baka yarda ba ka aiwatar ko baka aiwatar ba ko sannan in an zo gurin wanda suka bi suka aiwatar sannan su ko za a yi rating din su wani ya aiwatar iyaka kaza wani ya aiwatar iyaka kaza wani ya aiwatar kowa zai samu sakamakon sa haka har yanzu wanda ba su bin ba wanda suka karyata su ma gwargwadon girman karyata wasu gwargwadon girman nasu rabon ta ɗaya gefen kenan mun gane wannan sadaka shine ce ulaika yanaluhu nasihu min kitabi kowa zai samu sakamakonsa dangane da mu'amalarsa da littafin Allah maɗaukakin sarki. Tattalafal mufassiru da fi ma'anahu, malamai masu tafsiri sun ƙara ma juna sani a wajen fahimtar ma'anan wannan. Faƙalar aufi, yanaluhun ma kutiba liman kadhaba ala Allah ai abin da ake nufi da ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitabi shine wato abin da aka rubuta musu cewa wanda ya karyata littafin Allah ga sakamakonsa shine abin da zai same su duk wanda ya karyata Allah madaukakin sarki anna wajahu cewa fuskarsa muswadda za ta zama baki kirin ranar tashin alkiyama taka in ka ga mutum ranar tashi alkiyama fuskarsa ta yi baki kirin to yana daga cikin waɗanda suka karyata littafin Allah ba da kuke sake wasu suka karyata ayoyin Allah abi talha yake cewa riwaya daga abdullahi dan abbasin yace ai ma'anansa shine nasibuhum min al'amali kowa zai samu sakamakonsa na aiki min amali khairin ko ko man amila khairan jiziya bihai kowa zai samu sakamakonsa na aiki ne wanda ya aikata alkhairi to za a sakamta masa da wannan alkhairin wa min amila sharran duk wanda ya aikata sharri shi ma jiziya bihi za a sakamta masa da wannan shine abin da ake nufi da nan ulaika dalhum nasibun min alkitabi kowa aikinsa da yayi shi za a sakamta masa shi mujahid yake cewa abinda ake nufi yana luhum na siwa mila kitabi ay ma wu'idu bihi abinda aka musu alkhairi alkawari da shi min khairin wa sharrin na alkhairi ko na sharri shi ne ake nufi wa kaza qala qatada wa dhahaka wa ghairu wahidin hakan nan duka wayannan malamai da qatada da dhahak suka fada wannan kuma shine ikhtiyar ibn jarir at-tabari zaben shehu malami ibn jarir Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi shi kuma yace abinda ake nufi da ulaika yanaluhu nasubu min alkitabi ai ana nufin amaluhu kowa zai samu aikin sa wa rizquhu da arzikin sa da aka kaddara masa wa umruhu da rayuwarsa iya kayan da aka yanka masa zai rayu hakan nan ne wannan fassara ta kuma hakan nan Rabi'u bin Anas da Abdurrahman bin Zaid bin Aslam su ma suka fassara wannan kuma magana ce da take mai karfi da ma'ana mai kyau don haka kowa haka zai samu sakamakonsa ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitabi kowa zai samu nasa rabon ko nasa kasan dangane da mu'amalarsa da littafin Allah madaukakin sarki haka za a ta yi hatta za ja rusuluna ya tawaffanahu kowa yana aikinsa mai aiki mai kyau yana yi mai mummuna aiki yana yi har sai lokacin da manzanninmu suka zo musu anan manzanninmu da za su zo musu ana nufin mala'iku mala'iku ya tawaffanahum za su karbi rawukansu wannan ya je yana ta abin da ya ga dama ga mala'iku sun zo za su karbi ne qalu sai su ce masa aina ma kuntum tad'una min dunillahi okay ina abin da kuke gadara da shi kuma bayan Allah madaukakin sarki kuma bayan Allah madaukakin sarki kaga anan akwai abu guda da ya kamata bila akari da shi wani lokaci muka yi alfahari da gidanmu ko muka alfahari da iliminmu ko muka yi alfahari da mulkinmu ko wani mai kudi ko wani dan siyasa ko wani kusa a cikin gwamnati ko wani abin nan da wanda shi kake dogaro da shi yasa kake abin da ka ga dama wanda inda ba wannan ba za ka wannan abin ba saboda haka sai ka je kai abin da ka ga dama kai komai kana tsammanin ba za a yi komai ba to duk wanda a sakamakon jinginansa da wani babba ya sa yake abin da ya ga dama to ran da mala'iku suka zo karba za su yi masa wannan tambaya din aina ma kuntunta da unamin dunin lahi wannan abu da ka dogara da shi kake tsiyarka koma bayan Allah din yanzu ina yake za su tambaye ka la'alla yana duniya la'alla baya duniya kai dai yanzu za ka zare ka inda ka san za a zare abin a cikin gari sulak haka za a zare ka a cikin yan uwanka a dauke ka a kai ka a ji a barka shan sannan kuma mutane su zo su ci gaba da rayuwa fa ma to aqtilatul a'yad wal juma'u duk biki da ka sani ana yi na aure na kofar fada na menene taron juma'o'i kasuwanni duk babu ɗaya da za a daina wala sai da kirkiro wasu sabbi ma da da can wanda da can ba ku kusan shi ba to kaga akwai matsala a nan kenan ashe kenan dogaro da wani ba Allah ba ba hujja ne ta sa da za ta sa dan adam yayi abin da ba daidai ba duk inda kake zama dogaran ka Allah madaukakin sarki ne duk inda kake kai alkhairi isna'il ma'rufa inda kake kai aiki na alkhairi to shine zai bi ka duk inda ka tafi kaga ba za ka ji shakkar haduwa da wayannan ba saboda za su tambaye su aina ma kuntum tad'una min dunillah abinda kuka dogara da shi kuma bayan Allah na yau ina yake qalu dallu anna kaga babu maganan kariya sai su ce a ba wallahi ba ya bace ba shi dallu anna sun bace mana sun bace mana in gwamna kake gadara shi yau babu gwamna in shugaban kasa ne babu in darakta janar ne babu in waye babu in sanata ne babu in chairman local government babu in sarki ne babu in uba mai kudi ne babu in aboki ne babu in kudin ne ma babu ko menene shi da haka dogaranka da Allah shine kawai jarinka saraka za su asu faɗa da bakin su ya dallo anna sun bace mana yau babu su babu wanda akwai wanda zai iya hana maka mutuwa ka gani ita ba ruwanta in ta zo ba tsayawa ko da koshi ko da yunwa ta fi komai tsoratarwa ko ɗalibi har mai sanarwa ba sun ɗaya wanda ta rage ba ba ta sasanta kuwa kuma sai ce wa shaidu ala anfusim za su yi ma kawo kansu shaida annahum kanu kafiruna annahum kanu kafirina sun kasance wato kenan tabbas sun kasance su kafirai saboda haka wajibi a nan wato kidan mutum ya nazari wannan rana tana nan tafi za a zo a tambaya ko mutane dole za su furta ba ta rafo bi zambin ba su kalli sahabi sa'ir za su itirafi itirafi shine confession ko mutum ya furta da bakinsa shi bai daidai ba Allah sauka to mu jama'a قال ادخلوا قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قال تكرهم لأولئهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضئفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقال تولهم لأكرهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون الله أكبر Allah wa rabin sarki ya ce kala sai a ce musu to haka ne abu da kuke gadara da shi din ya bata Allah madaukakin sarki zai faɗa kan mukbiran amma ya kudu huli haulai yana ba da labarin abinda za a faɗa ma waɗannan mushrikai wanda suka yi shirka wanda suka kirkira Allah madaukakin sarki ƙarya zai ce musu to ke haka ne eh to shikenan urkulu fi umamin ku je ku shiga cikin al'ummomi min amsalikum wanda suke aiki irin naku wa ala sifatikum wanda ke tsarin ku daya yawa saboda kowa abin ko dama aka ce atuyuru ala ajniha takau ko birds of a feather flock together duk inda kaga tsuntsu ba za ka taba ganin su a cikin garken da ba nasa ba duk in kaga halallaka duk iri ɗaya ne su in kaga shamuwa suna tafiya tare duk shamuwanni ne in ka duk tsuntsu da ka gani a zero ala ajani ha ta ka'u saboda haka ba za ka taba ganin in gausa ba da wa'annan da wa'annan wani ya shigo cikin wannan a sai duk inda karfi aka saka su to saboda haka su ma ranar lahira kowa za a kai shi cikin simfinsu masu kaza ga layinsu masu kaza ga layinsu masu kaza ga layinsu yawwa duk irin iskancin da kake yi to layin yan wa'annan mutanen zaka bi a wannan a wannan lokacin za a ce ku shiga cikin su ay min amsalikum wa ala sifatikum irin misalanku da kuma sifa irin taku irin tsari irin naku karkala min qablikum al'ummar da dama sun riga sun wuce kafin ku sun riga sun yi wannan tsiyar sun tafi yanzu kuma kun zo ko to shikenan ku bi ku bi san channel ku bi layi min al'umam salifa cikin al'umam da suka gabata alkafira da suke masu butulcewa Allah madaukakin sarki min aljinni wal insi cikin mutane da aljanu duka ku je ku finnari kuma a cikin wuta nan layi suke ai okay irin ku irin ku nan layi suke shikenan dole zaka bi a channel ɗinka kawai kana tafowa kawai sai daga ganka akan hanya kan hanya bayan da za a yi shikenan kawai misali a filin muna ne in ka fito a mina ka dawo daga muzdalifa ka zo daga muna za ka tafi jefan jamra to tun daga inda ka fito daga gidanka an riga an tsara channel din ta inda za ka bi bayan da za a yi ka kauce kawai in ka fito idan ka bi ɗauko wani layi automatically sai dai ka ganka ta ƙasa ko ta hawa na ɗaya ko ta hawa na sama saboda a rage congestion already a riga an tsara wannan kaga a duniya ake irin wannan saboda jifan jamra ana samun matsala to yanzu duk daga inda za ku fito an riga an tsara mutanen ta yadda one over three ta ƙasa za su bi ɗayan kuma one over three za su bi ta nan ɗayan kuma one over three za su bi ta sama ko wannan aswatu ta za an sabin kenan yanzu ci gaba ba mu san yadda abin yake abin nan ba to haka ma a lahira za a kashi ko da an zare ran to ga layinka to wannan za ka bi karkalat min qablikum cikin wanda suka riga suka gabata cikin kafin ku min al-umam salifa min al-jinn wal insi mutane daga aljannu ya tamil an yakuna badlan min qawlihi fi umami ko kuma zai zama badali ne can da aka ce udkhulu fi umamin din ay udkhulu fi umam fi al-jinn wal insi an ce ku shiga cikin al'ummomi ko kuma a'a ana nufin cikin mutane da aljanu irin naku wanda za ku shiga wato kenan ku tafi tare da su waya tamil yana iya fasaran kuma ya kasance an ya kuna fi umamin ku kasance cikin al'ummomi ma a umamin tare da umamin ok dama mutane da ya a shi a ta hargutsa a yi ta hargutsa kuje kuje kuje kuje a tafi a tare to shi kenan ko ma ya ne ne kullama dakal ummatun duk lokacin da wata al'umma ta shiga la'anat uktaha sai ta tsine ma yar uwarta kama kala kalil kamar yadda annabi ibrahim alaihi salatu wasallam yake cewa sun mai yawmal kiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din ranar tashi alkiyama sashen ku za su kafirce wa sashe abin nufi anan wallahu ta'ala a'lam shine dama akwai mutanen da suka saba irin wannan tsiyar kafin kai ka yi ta to za ka rashin sa'a da aka mutu ya mutu saka ce ya bi layinsu sai ya bi yana tafiya da ta sai tsunduma a cikin inda suka tsunduma sai ya gansu oke dama ku ne kuka wannan tsiyar kuka shuka ta kuma muka zo Allah ya tsine muku albarka tunda yanzu ya gashi a cikin wuta mun gane wannan ya taho ya taho ya taho sai ga can masu wannan su ne suka fara tunda su suka fara su ne magabata kenan ku ku Allah tsine muku ba ku shuka mana alkhairi ba kun tsara tsari wanda ke mummuna mun zo a rashin sa'a mun hau kai da haka Allah madaukakin sarki ya tsine muku shine kullama dakhala ummatun la'anat uktaha duk lokacin da wata al'umma ta shiga sai ta tsine ma wato kenan yar uwanta kamar yadda Allah madaukakin sarki ce yake cewa ya furu ba'dukum bi ba'd sashin su za su kafa ce sai zama kenan tsakaninsu babu juna babu abin nan da babu jituwa saboda su suka saba musu su suka dora musu akan wannan sunna din haka ma kuma lamarin yake a duniya wanda kuke tare kuke tsayar da su ranar lahira in an je yakfuru ba'dukum bi ba'd wannan zai ce ba ruwan sa da wannan wannan wannan zai ce ai kai ne ka batar da ni wannan zai ce ai kai ne ka batar da ni wannan zai ce ai ka to dama maganin kadaran kada han tunda wannan al'amari Allah da kuke gaskiya ba da lawa da zai fara cikin alqur'ani to tun yanzu ya kamata ka nemi wane ne ya kamata ya zama abokinka ko aljaru qabla dar ka nemi wanda zai zama makwabcinka kafin ka nemi inda zaka tsuguna inda zaka tsuguna ka ai wuta ne ko aljanna ko to ka nemi aboki wanda da shi ne za ku je ku tsugunan kafin gurin tsugunawa ta ga wanda sai da suka shiga sai suka ga mutanen sadaka yanzu ainihin su ne makwabtansu kenan amma da tun da duniya ya zaɓi abokan tafiyar tare mutanen kirki to inda mutanen kirkin suka yi nan shi ma zai yi ko yawwa wannan wannan mahaifiyar annabi isa alaihi salatu wasalam ummina maryam ta ce ce rabbi bin li indaka baitan fil janna sai malaman tafsir suka ce iktara tijar qabla dar tace Allah ka gina min gida eh me tace rabbu bin lime indaka a wurinka sannan tace baitan din inda ta gara tace rabbu bin li baitan Allah ka gina min gida ko a sai da ta zabi makwacin da za ta zanna tare da shi a gidan kafin ta nemi gidan a wurinka kenan tana bukatar makwabtaka da ubangiji Allah maɗaukakin sarki mun gane wannan saboda haka sai ka nemi waye za ka yi tafi tare da shi ko ina ne ma a nan ne za ka tsaya ka zaɓi salihin mutum wanda zai zama abin ɗinka yawa ba haka sai ka an samu matsala hatta idza daraku fiha har sai sun hadu ai tadaraku ai ijtama'u fiha sai sun gama taruwa a ciki wayannan sun zo sun samu wani sa ciki sun tsine musu to shikenan sun zo sun barbaje su ma shikenan wasu ma sun zo su da ku da ku tsine wancan na dazu da na dazun su kuma sun zo sabbi wa za su hada su tsina dukan ku gaba daya yanzu kai ma ka shiga cikin wanda za a tsine musu kenan in an jima ko wa'insu ma za su zo su hakan nan za a yi ta yi hakan nan za a yi hatta iza dara ko fi ha kullahum sai sun taru gaba ɗaya a ciki ranar da kuma za a zo a tantance qalat ukrahu li ulahum na farkon sai ka ji na ƙarshen suna ce musu ai ma da akirahum dukulan wanda suka shiga daga ƙarshe su ne za su yi magana wahumul atba su ne mabiya ko li'ulahum za su faɗa ma na farkon nasu wahumul matbu'una sune wanda ake wanda suka na farko kai ku da kuka zo koyi kuke da su ko kuma sune shugabanni da suka dora ku aka yanzu ku kuna koyi da su to na farkon ko kuma mabiyan za su ce ma ɗan uwan nasu la ashadda jirman min atba'ihim za su faɗa ma waɗanda suka fi tsananin laifi cikin waɗanda suka bin tunda wanda ya sunna takan ai yafi ka laifi ko ko ma me ka zo kai a baya dai shi dai shine a farko ko yawwa to shine za su zo su masu wannan magana za su ce farkulu menen farkulu qablahum wanda suka shiga wato kenan cikin wutan kafin su fayashkuhum sai su kai complain a gare su su al'adba mabiya kenan ilallahi za su kai complain zuwa ga Allah madaukakin sarki na ƙarshen za su kai kuka zuwa ga Allah madaukakin sarki yawmal kiyamati ranar tashi alkiyama li'annahum saboda su umar ladina adalluhum su ne suka batar da su ala sawa'in da su da wanda suka batar da su din da su da suka bata din ai ka lura matsayin su duk gudade ne fa yaqulu na sai su ce rabbana haula adalluna ya allah wa inna sunna suka batar da mu da haka fatihu azaban bi fa minan da Allah wa inna su suka mummunan aiki mu ma sai muka zo muka gina akan sa Allah maɗaukakin sarki yanzu tunda muna cikin wuta mun yadda muna cikin wuta amma su din aninka musu wuta kun gane fatima azaban dayfan minan nar Allah ka ba su azaba ninkin ba ninki a cikin wuta ai adafa alaihim ko adif alaihim Allah ka ninka musu al'ukubata azaba a cikin wutan kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa zai yake cewa lawma tuqallabu wujuhum ranar da za a juyo da fiskokinsu finare a cikin wuta ya na za ka ji suna cewa ya laitana ya kai ta mu a ta'an Allah wa ta'anar rasula dama mun yi wa Allah da'a dama mun yi wa manzan Allah da'a mun gane wannan za a juyo fuskarsu sai su ga wuta za su shiga su shiga cikinta sai su ce ya kai ta mu ina ma mun bi Allah ya laitana a ta'an Allah ya kai ta mu ina maman mun bi Allah madaukakin sarki wa ta'anar rasula da mun ina maman a ce mun bi manzan Allah manzanni da aka aiko qalu wa qalu sai su kace rabbana inna ata'ana sadatana wa kubana ana fa adalluna sabil ya ubangiji Allah hakika mu dai mun yi da'a a shugabannin mu ne wa kubara ana da manya manyan mu sadat da kubara wayannan malamai masu koya muku abubuwan wayannan kuma shugabanni masu coordinating abubuwa su ne bambanci wayannan sadat su ne suke gwargwada muku yadda abubuwan yake ko mai na shaidanci ko ma menene ko bara su ne masu control su kuma su tabbatar cewa eh komai ya tafi akan wannan tsari din to Allah madaukaki sarki su muka musu bayayya da aka fa da lura sabila sai suka batar da mu wato kenan tafarki da aka rabbana atihim da faini min al'azab Allah ka ba su ninki guda biyu wato kenan na azaba abinda za su faɗa kenan wannan Allah madaukaki sarki yana mana hikayan abin da zai faru a cikin wuta ne sai ya ba mu da shi sigar ma bi kama abin ya riga ya faru saboda abin dolan sa zai faru dolan zai faru wai ba don koyo saboda mutum ya nazari tun yanzu yana da rai ya zaba ma kansa inda zai shiga cewa wannan ga dalilin da aka saka sa ciki kaga in mutum ya kauce ma wannan kaga ya bar wannan hanya kenan yawwa kuma wani abu da ya kamata bai la'akari da shi shine suna cikin wuta suna addu'a a ninka ma manya-manyan gogayen ogayen ko a ninka musu azaba to ya an ninka musu azaba kai menene amfanin ninka azabar a gare ka tunda kai ma kana cikin azabar hmm? kana cikin wutar wutar tana kona kai inda take kona kowa kana cewa wani a daɗa ninka masa Yan- to muƙaddara an daɗa ninka masa kai menene ka amfani da kare wannan wannan ka- abin da kaga maganin kadaran kada kar ma mutum ya yadda ya shiga ballantana ma azu ana wannan abin da ba wani amfani ma ya tashi sannan faɗin Allah maɗaukakin kada yake cewa likullin da ifin kowanne daga cikinsu za a ninka musu kuka ce a ninka ma wa'ancan suna manya-manyan kafirai ya ce to za a ninka musu din kuma kuma za a ninka muku kaga yanzu addu'ar ta za musu ne kilo ta jawo ba dama ga azaba da suke ciki sai suka ce a ninka wa manyan kafiran sai Allah ce to shikenan kowa ma za a ninka masa za a yi adalci a yau dama ranar adalci ne ko to za a yi adalci za a ninka musu kuma za a ninka muku ne kullum da ifin kowanne za a ninka masa ai fa'al na zalika za mu aiwatar da haka wa jazaina kullan za mu sakanta mu kowanne ɗaya daga cikin ku bi hasbihi gwargwadon wato kenan aikin sa kamar yadda Allah madaukaki yake yake cewa walazina kafaru wa saddu an sabilillahi didnahum azaban duk wanda suka ka- kafirce suka buta cewa Allah madaukakin sarki suka bace gabarin hanya wadda take ta gaskiya wallahi za mu kara musu azaba fawqal azabi saboda azabar ko akan azabar da suke din za a kara musu wata azaba saboda abin da sun ce suna tsoro ta ta ka Allah barkin sai ce wala hamilun la asqalahum wa asqalahum wa asqalam ma asqalihim za su dauki nauyi nasu za su dauki nauyi wani nauyin tare da nauyinsu idan kai aikin sabo wani ya koyi za ka dauki nauyinka sannan shi da ya aikin za ka dauki nauyinsa shi ma ba tare da kuma an rage masa nasa nauyin ba yake kai ka sunnata wannan aikin eh shi ke to ga zunubin ka na sunnatawa wanda ya zo ya sai a ce to bari a baka commission commission din da za a baka shine iyaka zunubin da aka bashi sai a mulmulo wani abu kara maka kaga mutum ya dauki nauyinsa ya dauki nauyin wani kaga babu riba duk abin da za ka sunnata shi mummunan aiki babu riba a cikinsa babu riba don kana can wuta ne wani yana nan duniya yana ƙara zunubi ana da kai maka menene riba a nan wurin babu riba kar ka yadda kai dalilin wani aiki wanda ke na sharri ko guda ɗaya kuma kar manta cewa mutane ba sai ka ce musu zo ku koyi ba a'a da kayi ne wani ya ga logar kenan ya ɗauka ba bukatan sai ka ce zo akwai da zaka ce musu ku zo ku zo ku zo ku zo ku zo ku taru ku yi amma wallahi wa'insu ba sai ka ce musu ba suna hangen anya abu zace oke dama haka ne kawai sai su dauka kuma wallahi suna yi ana baka commission to me ribar ka kana cikin wuta wani katon banza yana sako ana kai maka zunubi yana sako ana kai maka zunubi gobe ma wani yayi akai maka zunubi jibi ma wani yayi akai maka zunubi gata ma babu iyaka menene riba a nan gurin akwai riba jama'a sadaka babu alkhairi a cikin wato kina abin da ba shi da kyau Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu wa qalat ulahu lukrahu na farkon da aka tsine musu aka ce Allah ya ninka musu azaba sai su ce ma sauran ay almadbuuna lil adba su wa'anda aka biye su aka musu biyayya za su ce ma masu biyayya fa ma kana lakum alaina min fadlin ba ku da wani fifiko ba tsakaninmu dan me za ku zo ku same mu a cikin gidanmu na wuta muna shan azabar mu ku zo kuna tsine mana me bambancin mu da mu da ku abin da ya kawo mu shine ya kawo ku me bambanci ai kuma yan iska ne ko mu yan iska ne mun yadda amma kuma fa ƴaƴanta ne ta kuma ƴaƴanta ne kaga wannan ya dace da irin kudi wanda shaidan zai wa mutane ran tashin alkiyama zai ce kar ku zarge ni ku zargi kawo kanku ko yawwa ai annabawa sun zo muku da gaskiya me yasa ba ku bi ba dan ni na kira ku sai ku bi ni saboda haka kar kowa sake zargi na ku zai ku zargi kawo kanku ba ni ba ku daga yau kana ƙara jin wani ya ce shaidan na ya bata da shi zare ido a yan wuta ƙara ji kuma walla ba wanda sai ƙara faɗa ba wanda sai ƙara faɗa to ka gani saboda haka kaga ba shi da wani amfani baya ce da wani amfani dan haka za su ja kunnan su fama kana lakum alaina min fadlin ba ku da wani fifiko a kanmu yadda muke yin iska ko ma haka kuke yin iska da haka da mu da ku duk ɗaya ne duk ɗaya ne ba wani bambanci tsakaninmu da ku kama kana kun alaina min fadlin qala suddi faqad dal faqad liltum suddi yace abinda wannan ayan take nufi ai kuma kun bata kama dalilna kamar yadda mu ma muka bata dan haka kan mu ƙara jin wata magana fa zuqul azaba bima kuntum taksibuna ku ɗanɗana azabar kuma a sakamakon kuma abin da kuka aikata ku aikata da haka akwai a duniya aka ce zunubi ba shi da ubangiji in an yi laifi za kowa na janyewa in aikin daraja ne da ɗaukaka da falala da isa kowa na nisanta kansa ce ni ne ne ni ne ne ni ne ne amma na sharri ne babu abin tun a duniya wane ne ya kashe wannan mutumin zaka ga ba wanda zai ce shi ya kashe shi ba wanda zai ce ka ce waye kaza ba wanda zai ce ka to hakan na a cikin gidan lahira ma amma bai da wani amfani dan sun dasa da wancan su ma kuma kuma haka kuke Allah saura to mu ji malam nan lazina إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الكياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين Allah madaukakin sarki ce innal ladina kadzabu bi ayatina lalle wa'annan da suka karyata ayoyin mu wasakbaru an ha suka yi girman kai suka ga sun fi karfin su bi abin da Allah yake so sun fi karfin su bi abin da alqur'ani ya kira su a kansa wa'annan mutane la tufatahu lahum abuwa sama ba za fa a buɗe musu kofofin sama ba ba za a buɗe musu kofofin sama ba wala yarkulu jannata kuma ba za su shiga aljanna ba hatta yalijal jamalu har sai raƙumi da lautin kanwa ya shiga fi san milkiya da cikin kafar allura raƙumi da lautun kanwa raƙumi ko ba lautun kanwa zai shiga ta kafar allura ai ko ta kafar masilla kaga ba abu ne mai sauki ba wa'inda suka karyata ayoyin Allah ba za su taba shiga aljanna ba wa'inda ba su bi Allah ba ba za su taba shiga aljanna ba ba za a bude musu kofar sama ba kenan kaga ana bude kofofi sama ko ana bude kofofi duk lokacin da mutum ya mutu Allah madaukakin sarki zai sa dauki ransa a tafi da shi sama a shiga da shi sama a har gurin babansa annabi Adam ya yi masa addu'a ta alkhairi masa addu'a ta alkhairi sannan sai a dawo da shi cikin kabarin to so irin wa'annan in an je jikin saman ba za a bude kofar ba to haka ba za su samu wannan addu'ar ta alkhairin ba ba za su samu wannan ba bayan wannan kuma ma ba ma kawai za a dawo da su bane a'a daga can za a jefo ran daga can kawai wala guda to ina za mu zama na kayan banza sun dauka sun tafi za su kai kuma an rufe kofar an ce ba to ina za mu kayan banza ina sai tinka ba sai su wurgo kawai sai su wurgo shi kenan haka za ta taba pop ta bada cikin kabar ba za a bude wannan kofa din ba ba za su shiga in kaga sun shiga an bude musu kofa ka ce laƙumi zai iya shiga da lautun kanwa ta cikin kafar allura ta cikin wa man yushrik billahi fa ka annama kharra min as-samai fa taqattabahu tayru aw tahwi bihi fi makanin sai duk wanda bai bi Allah madaukakin sarki ba ya mutu yana mushriki in an kai shi sama jefo ran za a yi ba za a dawo da ita a hankali ba amma mumini za a dade ta hankali cikin kabarinsa da haka haka nan ne wala tafata wala mu abuwa sama'i ay almuradu la yafa'u lahum minha amalu salihun kai ko sun yi aiki na alkhairi ma ba za a abin nan ba domin daga cikin sharadan karban aiki na alkhairi shine mutum ya zama yana da imani sannan ya zama ya yi aiki mai kyau wanda yake ya dace da shari'a irin wanda shari'a ta ce a yi haka yake yi to su sun samu matsala a cikin wannan don haka ba za a bude ba kuma ilaihi yas'adu kalimut tayyib ko wal amalu salih yarfa'uhu duk magana da zaka yi ta alkhairi tana tafiya gurin Allah kalimut tayyib magana ta alkhairi da zaka furta tana tafiya gurin Allah madaukakin sarki aikin ka na alkhairi yarfa'uhu shi ma ana daga shi ana kai shi to kaga ba za a maganar ka dama ba ta alkhairi bane in ma kayi ta alkhairi ba za a daga ta ba aikin ka ba na alkhairi bane in ma kayi na alkhairi annan inda kai zai kare barbaje ba za a daga shi suwa sama ba sannan ran da kuma ba za a dauki ruhin ka akai can ba duka wala du'aun ko addu'a kai ba za a daga ta sama ba ba za a daga ta sama ba ai kaga mutum ya addu'a na kai ta gurin Allah Allah madaukakin sarki ya ansa ko to kai taka ba za a daga ta mujahid yake cewa da shi da Sa'id bin Jubair da Aufi da Ali bin Abi Talha duka sun karbo riwaya daga Abdullah dan Abbas yake cewa abinda ake nufi la tufataha lahum ay la tuftahu li arwahihim rayukan su ba za a daga su sama ba zuwa sama kamar yadda muka faɗa wato kiran a farko malam da haka shi ma ya karɓo ruwa daga ibn abbas da siddi duka akan wannan cewa ran su ne ba za a dauka ba sannan bayan ran wasu malamai suka ce addu'ar su ne ba za a dauka ba wasu malamai suka ce aikin su na alkhairi ba za a dauka ba duk babu abin da za a dauka wato kenan ya zama an yi sama da shi kaga kenan aikin su na alkhairi a nan duniya za a sakamta musu addu'ar su ba za ta tsallake gwiwar su ba sauran ayyukan su duka iyakanin zai kare sannan sai Allah ya ce wala rukununa jannata kuma ba za su shiga aljanna ba hatta da ya jamar fi san milki da sai raƙumi ya shiga ta kafar allura hakan nan wato kenan jamhur na malamai tafsirin suka fassara shi cewa alba'iru raƙumi ake nufi a nan gurin in kaga ya shiga ta cikin kafar allura to za su abin ibn mas'ud abdullahi ibn mas'udin Allah madaukakin sarki yake cewa huwal jamal ibn naqa raƙumi dai da ka sani wanda raƙuma take haifa shi ake nufi in ka ga raƙumi na gaske ba majazi ba ne ko likul ba akwai almajaz akwai alhaƙiƙi ko yawwa to na haƙiƙi ɗin ake nufi raƙumi na haƙiƙi sai in ka ga ya shiga cikin wato kinan kafar alluran a cikin wani ruwaya aka ce zaujin naka shine babban raƙumi kenan hassan albasari yake cewa hatta ya dukkan alba'ir fi karkil ibra har sai raƙumi ya shiga ta cikin kafar allura tukun nasa nasa shiga aljanna abul aliya da zahak duk haka suka fassara shi daga abi talha da aufi duka daga ruwayan abdullahi dan abbasin duka sun yi ittifaki cewa raƙumi ake nufi na zahiri in ka ga raƙumi na zahiri ya shiga cikin kafar allura ta zahiri to da mutane za su shiga aljanna kaga ba zai yi ba kenan ko ta haka kiran ba zai su shiga aljanna wa ta rage jami'a fi san milkiyati saboda haka ba za su shiga aljanna ba ba za a karɓa ayyukansu wato kenan na alkhairi ba Allah maɗaukaki zai ke ce lahon min jihar na mai hari sannan tun da ba za su shiga aljanna ba wadda matakali na za su shiga wutan jahannama to a jahannama suna da abin da ake kira mihad mihad shine shimfidi in ka shiga falon mutum za ka ga kafet mai kyau an shimfida ko wadda shine ake kiransa mihad sau daga su ma a cikin nasu falon akwai wato kenan nasu shimfidin da za ka yi musu shimfidin kuma shine wato kenan na wuta na wuta wa min fawqihim sama da su kuma akwai abin da ake kira gawashi قال اللهف وكذا قال الضحاك ابن مزاحم والسدي akwai wani rufi shi ma na gaushin wuta kasashen fidin wuta sama ma a cikin ɗakin mutane falon mutane za ka gani an yi design da menene menene da sauransu su ma an yi musu irin wannan design ɗin pop pop na ko menene yau su ma suna da pop ɗinsu amma na wutan jahannama sau da ka sama azaba kasa azaba sannan kuma a cikin falon nasu kuma suna cikin azaba suna cikin wuta amma a shimfidin wuta a cikin wutar saman su rufe shi ma wato kenan na wuta Allah ya ce kazalika najzi zalimina hakan ne muke sakamta ma waɗanda suka zalunci kawukan su Allah ka samu ba mu daga cikin su don mujamala والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدينا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدينا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون Allah madaukakin sarki yake cewa bayan ya ambaci halin shakiyai sai ya hada da halin kuma wato kinan marabauta sau da damar alkurani haka yake ya ciza ya fura mun ga halin waɗannan mutanen da matsalolinsu da abin da ya kai su sannan ta dai gefen kuma Allah ce wallazina amanu wa amilus salihati su waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari kullum muna bayanin aiki na gari shine aikin da ya dace da shari'a kuma aikin da aka yi shi dan Allah wanda yanda shari'a take so ayi haka aka yi shi kuma an yi shi kuma dan Allah madaukakin sarki ai amana qulubuhum zukatun su sai imani da Allah madaukakin sarki wa amilu salihati sun yi aiki na gari su a kayukan su bi jawarihim da gabban su duk da ulaika kaga wato kirin kishin wa'ancan ne ulaika allazina kafaru bi ayatina ko kaga su kishiyan wanda suka kafirce da ayoyin Allah madaukakin sarki ne wasakbaru ana suka yi girman kai su kishiyan wayancan ne kenan wayancan allazina kafaru bi ayatina wasakbaru anha su kuma wayannan allazina amanu bi ayatina walam yasakbiru anha ba su girman kai ba duk abin da Allah ya faɗa ba su fi karfin yin wannan ba to su wayannan su ne ake abin Allah ya ce la nukallifu nafsan illa wusaha to su din ba za mu dora wa rai ba wani nauyi face abin da za ta iya yi dalilin wannan magana shine sau da yawa suna gan cewa musulunci akwai takuri a cikinsa wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da kafirai suke sukan musulunci a kansa cewa musulunci ya takura ya sa ka kullum sai ka sallah biyar ya hana ka batsa daga tsala mace an ce dole ta sa sutura ta rufe jikinta namiji an ce sai yayi kaza an hana ka shan giya ka wala an hana ka holewa an hana ka hurriya na yanci ba za ka faɗi abin da ka ga dama ba da zai sauransu duk na abubuwa sai suka tsarke shi a matsayin takurawa ne sallah takurawa ne azumi takurawa ne zakka takurawa ne ka zanna kai ta karatu alkurani takura duk wayannan sun dauke shi musulunci takura al'umma yake yi baya ba su yanci saboda haka su kuma suna son su hole suna son su ji daɗi suna son su yi menene sun kasa fahimtar cewa duniyar gaba ɗayanta yinta akwai manufa tsintan kawukansu suka yi a ciki kama kai da kana tafiya a cikin dokan daji sai ka gida a cikinsa da lantarki da komai da abinci da duk abubuwan da kasa ka ce i'm so lucky to get a house kai na ina da sa'a na tsinci gida ba zai yiwu ba dole akwai wanda ya yi shi kuma dalilin da ya sa aka yi shi a wannan da ya gina gidan akwai dalilin da ya sa ya yi shi kamar kanka ne kan kanka tsuntan kanka kai lokacin da aka yi ba a shawara da kai ba wayansu halittun mala'iku aka yi su wayansu dabbobi aka yi su wayansu awaki aka yi su wayansu bishiyoyi aka yi su wasu kiyashi wasu tsiri da sauransu wasu halittu a cikin ruwa aka zuba su haka suke rayuwar su kuma na haka za su yi su gama kai kuma sai ka tsance kanka kai dan adam ne kaga baka da baka da influence ko kwaya daya na yadda dalilin da sa aka yi ka ko kuma da aka yi ka dole akwai manufar da sa aka yi ka sannan manufar da aka sa aka yi ka ita ce bautar Allah madaukakin sarki ga kuma guidelines an kawo maka na bautar Allah madaukakin sarki kuma hakan ka cewa ya takura maka ba kai kai kanka ba sannan an baka iyaka lokaci lokaci yana kawai kararrawa za a kada ka gama ko baka gama ba ka yi daidai ko baka yi daidai ba haka ana tafi ana tafi ana tafi wuf sai duk an an kai ka subuce kuma ka tsubuce ka tafi kuma inda zaka tafi nan baka san zulfin sa ba baka san ko me zai faru a wannan gurin ba kuma an ce maka ga abin da yake faruwa ga matsalar da take gurin kuma yanzu ka ce ka zaka yi taurin kai kaga da matsala kenan to wa'anda suka saboda suna fahimtar musulunci a wannan gefen to sai Allah madaukakin sarki yake cewa a'a ba haka bane wa'anda suka yi imani la nukallifu nafsan illa wus'aha ba mu kallafa wa rai face abinda za ta iya abinda za ta iya babu ibadar da Allah madauka addinu yusrul lutfa wa kullu ma shakka fa anhu yu'fa li usrihi fa din yusrul lutfa duk abinda ya tsanani Allah madaukaki ya ya ya yafi wannan abu babu abinda aka kawo maka wanda ba za ka iya ba in ka duba tsarin rayuwarka misali dauki misali sallah duk wanda ya duba rayuwarsa a matsayinsa na dan adam yanzu a ce awaki ko tumaki ko dawaki ko bishiyoyi a ce su sallah za ka da matsala amma tsarin halittar dan adam ta ba da dama an yi making provision dan wannan lokacin da ka zo ka tsaya a gaban Allah madaukakin sarki dama an yi ka da wannan dirin lokacin da ka daga hannu zaka yi kabbara abin daidai yake babu matsala an tsara hannunka daidai yadda zaka kabbara lokacin da ka zo ruku'u tsarinka akwai gabobi wanda duk an murkusa an murkusa ta yadda zaka yi ruku'u a daidai ba matsala haka sujada haka zamantahiya haka mai da sauransu haka kuma azumi duk lokacin da aka samu abu ya goce ta yadda wannan din zai bazan matsala Allah ya yafe ya baka sauki tun daga cikin ahala da kace mana wanda ba zai iya sallah a tsaye ba yayi azanni wanda ba zai iya azanni ba yayi ta a kwance ko yayi ta a kwance ma dama akwai hankali a jikinsa ai saboda wata manufa ne can din ake so a gyara maka don haka babu abin da Allah maɗaukakin sarki ya kawo a cikin harkar ibada ta musulunci face sauki ne ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi in yana cikin takuri ne ma yake daukar sallah ta ya bilal arihna biha arihna biha in yana sallah yace waju ila qurrata aini fi salat daɗin jin daɗin rai na kwanciyar hankali da nutsuwa ta a cikin sallah yana sallah Allah maɗaukakin sarki yana ba shi abin yana ba shi nutsuwa da kwanciyar hankali kuma wana ware jikinsa ba sai ya je yana ta gudu kaga bature da ba zai yi sallah ba ba zai yi tahajjud ba zai yi komai ba saboda haka ga duniyar Allah madaukakin zai ya bashi ya ci sadaka sai ka ganki a nan a guje da gajeren wannan pip pip pip pip ya tafi can ya je ya dawo kullun sai yayi wannan kullun sai yayi wannan na taba ganin wani mutum wanda kullun da zamu zamu da masallaci shi ko kullun da zamu yana ta kewaye anguwa ta gudu yana ta kewaye anguwa da tsauri da ta kewaye an gudan saboda bai iya sallah ba kuma lafiyar dole ba zai sami ta yadda yake son ba to Allah maɗaukakin sarki bai tsara tsarin addinin musulunci da wahala ba wanda ka ga yana ganin sa da wahala to wanda bai da rabo ne la nukallifu nafsan illa wus'aha ba za mu kallafa wa rai ba face abinda za ta yi wanda zai iya raka biyu da saddare tashi ya raka biyu wanda zai 20 yayi 20 wanda zai biyar yayi goma yayi goma da zai sauransu to waɗanda suka tsaya suka yi aiki ibada gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba su iko kula ka samu jannatu wallahi wannan sune yan aljanna sune yan aljanna kun fiya khalidun kuma sune masu dawwama a cikin ta za su dawwama a cikin ta duk wanda ya shiga aljanna ba a fita a cikin ta wa ma hum anha ko min hani anha ne ko min ha wa ma hum anha bi mukhrajina ba za a fita da su ba duk wanda ya shiga aljanna ya shiga gara gara ma da yake Allah mai rahama ne wuta ne ake dan fita ko wasu sun shiga wuta suna da imani za a iya ceto su za su iya fitowa amma aljanna an shiga ba a fita kaga wannan ma wani lidifi ne daga gurin ubangiji Allah madaukakin sarki wanda za ana ma fi su dora himin gillin duk abin da yake cikin zuciyarsu na kufe ai min hasadin na hasada wa bugudun da kiyayya yake cikin zuciyarsu za mu fitar da shi kama ja a fi sahih bukhari kamar yadda riwaya ta zo a cikin sahih bukhari daga abi sa'id al-khudri Allah madaukakin sarki yadda da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza khallasa al-mu'minuna minan nar duk lokacin da mu'minai suka zama sun kubuta daga shiga wuta hubisu sai a tsare su a wani guri alakin taratin bainal jannati wan nar a wani kadarko tsakanin wuta da aljanna yanzu an riga an gama hukunci cewa kai ba za ka shiga wuta ba aljanna za ka tafi to duk wanda aka tura su in sun je wannan gurin za a tare su faktasa lahum mazalim duk abin da yake na zalunci a tsakanin su sai a yi musu kisasinsa mun gane wannan sai a yi kisasi menene kisasi abin da ka ɗan yi ba daidai ɗin nan ba ɗan karɓi ladanka a bani abin da na maka kai ma ba daidai ba dan karba a baka haka dai ko ne na yafewa ne to to Allah ya hakuri wannan ma to a yafi juna a yafi juna a yafi juna shikenan sai kuma a burma cikin aljanna za a yi musu kisasi a tsakanin su na kayan zalunci kanar bainahum fi duniya wanda ya kasance a tsakanin su a cikin gidan duniya kaga muna tare ko da uwa ɗaya uba ɗaya ne dole wata nuna maka abin da ba haka kake so ba ba za kuma ka ji daɗi ba kuma baka yafe ba duk da cewa ni wanka ne ko kaninka ne ko kuma ni ɗanka ne ko baffanka ne ko wani abu makamancin wannan ka ji cewa baka yafe wato duk irin wannan sai an tsaya duk an bagance shi sai an magance su saboda wannan abin da yake fada hatta idza hudibu sai an lokacin da aka gama tsartace su wa nuqu aka tsarkake su uzina lahum sai a ba su izini fi dukuri fi dukul jannati wajen shiga aljanna sai a ce to ban gama koyi ba wani kare bin damo ba wanda yake jin haushin wani babu wani wanda yake da sauran abu sai ta oke to shikenan kowa ya shiga aljanna sai musu izini ya shiga aljanna wallazi nafsi biyadihi na rantsa da Allah da raina yake hannunsa in ji annabi sallallahu alaihi wasallama inna ahadahum lalle ɗaya daga cikin su bi manzilihi fil jannati gidansa na aljanna ya kasance adallu minhu ya fi tsananin sanin inda gidan yake bi maskanihi kana fi duniya akan gidansa na duniya yanzu mun karatu na mun tashi wani da bai san hanyar gidansu ba kowa ya san hanyar gidansu ko wai zai bata ai wani ya rikice ya bace lafiya kalau ba abin nan to in an musu wannan din nan aje to kowa ta shiga aljanna to kowa ya san gidansa aljanna duk da bai taba shiga ba fiye da yadda mu muka san gidajen mu a yanzu haka kada ka baka bukatan jagora ba su bukatan abin nan ko yawwa to ai shikenan ba ko a yanzu anan duniya ba turai na kwatanta wani abu makamancin wannan ba daga nan yanzu za ka je dubai za ka yi bukin hotel ka samu sunan hotel din ka samu layin da yake ka samu anguwar da yake ka samu position din ka samu kuma namban ɗakin da za ka shiga saboda ka riga ka yi bukin komai ka riga ka biya yanzu automatic saboda kana zuwa abin da zaka ce dan ta zi kai ni anguwa kaza bakin hotel kaza kana je kif kif kif sai ka je reception ko sai ka karbi ki na ɗakin nan baka za kawai sai ka tafi ka je ka buɗe ɗakin ka babu ka buƙatar sai wani ya nuna maka idan mutum zai yi haka a gidan duniya famin babu aula a ce Allah madaukakin sarki ya can babu bukin babu reception babu kowai kawai daga kun gama eh kowa ya fi juna eh an gama kawai to shikenan Allah Allah ka nuna mana wannan rana Allah ka samu ne sai ce to kowa kama hanya shikenan kowa da ba wani abin nan kowa ya san inda gidansa yake kowa ya san gidan Allah sa goma goma ne gidajen namu ko kuma sama da haka so da wanudu sannan in sun shiga ciki ko kuma kafin su shiga cikin zanzo za a kira su a ce musu tilkumul jannatul lati ursumuha wannan ita ce wancan waccan tilka lil ba'idi kenan ko yalwa waccan da kuke gani ga anan ko yawa an gama komai da komai domin yafi an gama komai shike ga aljanna ce waccan kuna ganin ta ita ce aljannar da kuka gaje ta din bima kuntum ta'maluna amma fa an gadar muku da ita ne da sakamakon abin da kuke aikatawa dan haka al'amal al'amala aiki din dai aiki din dai aiki din dai ko yawa wani mawaki yana son ku da yace abban dai abban dai abban dai haka da kuma ba ko menene abban nan abban nan ne ko me to to aiki dai aiki dai aiki dai al'amal al'amala yawa kowa ya tabbatar akwai masu alhan bayi suka cewa wai kowa ya tabbatar akwai wani aiki da ya tabbatar yana yin alkhairi wannan wanda kalisan tsakaninsa da ubangiji ne matarsa ma ba su ta sani balle ka ba ko kani ko yan uwansa a'a ka zama dai a rayuwarka akwai wasu ayyuka wanda kake yin sa dan Allah tsinsa 100% kowa ma baka so ya gani saboda makar wani abu ya shiga ya zama ko yan wannan ayyukan su din nan da ikhlasi ya shiga cikin su ko su aka karba at least an karba aikin ka alanan lahira dan haka ka samu garkuwa na farko da ba za ka shiga wuta ba tunda ka yi aiki na alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya karɓa sannan kuma ya ce zai gadar da ku aljanna bi ma kuntum ta'amaluna da abin da kasance kuna aiwatarwa kaga aiki yana da muhimmanci wato kenan yau ba zai yiwu a ce mutum bai aiki komai ba sannan kuma abin nan wai mai annabi sallallahu alaihi wasallam al'ajizu man adba'a nafsuhu hawaha wa tamanna ala allahi al'amani gajiyayye shine wanda ransa ta ba abinda take so yayi abinda ya ga dama ko abinda da ake tawa kada ka shagiya ka tashi ta kasha ta ba aljanna ta mai rabo shikenan yanzu yayi abinda ya ga dama ya je birni ya sheki ayansa yayi komai yana tsammanin ba komai haka ne wanda ransa ta abin nan wannan shine ake kira al'ajiz a hakan kuma yana ganin a hakinsa ne Allah zai sa shi aljanna kaga babu abin da ya fi wato har nake mamaki sama da ya fi ruɗa saboda mutanen da za a ce musu wai an kawo musu wata addu'a wai ko sallar da muke kansu salawatu ma warasi ba awwal ma yuhasabu alaihi al-abdu yawm al-qiyama farkon abin da za a yi ma mutum hisabi akan sa ranar tashin kiyama wai su ba su yi sallah ba ai su suna da wani abin kuma wani mutum ne fa bakin mutum kaman su wanda in ka bi tarihinsa ko ka bi diddiginsa sai ka ga azalimi ne ma ya kawo musu sai su daina sallah su daina kaza su daina aiki na alkhairi a hakan wai suna ganin su yan aljanna ne har ma su za su ceto wani su kai aljanna ba ta su ne za su yi ma alfarma a wani Allah sauka saboda haka Allah zai gadar da aljanna amma a masu aiki tilkan jannatu zati ursimuha bima kuntum ta'maluna to mu je malam lokaci yayi to alhamdulillah za mu dakata anan abin da muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya samu ya aiki da shi Allah ba mu ladansa Allah ya shirya da mu abin da muka kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gane da mu kuskuren ya yafe mana